الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ya shi daga wajen jumadar adil shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna ƙarshe ƙarshen kitabul buyo kitabun da yake magana akan mu'amala ta kasuwanci yau za mu tashi a shufa babu shufa wanda darasi ne na 115 mun ga 114 shafi na 469 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya aka ta mana malai yace babu shufa babu da zai magana akan a shufa menene shufa yawanci ya fi alaka da waɗanda suke wato suka yi gado suka gaji gida ko shago ko wani abu to na hada mutum biyu zuwa sama shi ake ce sufa hadaka kenan za mu ce ko eh hadaka irin wannan sai ce ta'rifuha ma'anarta ash-shuf'atu bi dhammil mu'jama shi ash-shuf'a yace wannan wato tare da yin dhamma an fahimta da kyau ko na wannan shi din masu dubu al-mu'jama shine abin da aka yi wa dugu al-mumala kuma mara dugu bi dammi shine al-mu'jama kenan yawa sai ke wasu kulul fa'i da kuma yiwa wato fadin nan tsauri kaga ba za ka zo ka ce ba za ka zo ka ce a shafa'a ba ba za ka ce kuma a shafa'a ko shafa'a in ka ce shafa'a kai ruwan nan ya canja ma'ana yawa to shi sa yake ta kawo duka وهي لغة غاغري سيتي لغة مأخوذة من الشفع القول هنا الشفع والشفع والفجر وليال العشر سيتي والشفع والوتر يوم سيتي وهو السوء كاجي إلى أبو دابي نزوى سما ومن كل شيء خلقنا الزوجين الزوجين أبو دابي حبيبي wafi jari amma a shari'a kuwa luga wancan literal meaning ke sai da intikadu a idan shari'in ila shari shi ne ɗauko wato wani abu da wani yake da alaƙa da shi zuwa ga wani al-intikad cirowa ni za ka ga ta bidiya ce na kalu harakatil hamza ila nunin zakira ko sai ce kanatin kanatin kalat kanat intakalat ila ajnabi wato wannan abin da zanto an tsiro shi zuwa ga wani ajnabi bi mithli al-iwaq wato da kwatan kwatan al-iwaq shine wato wani abu da yake makofi na ka ce madu al-iwaq wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ai ka ga asali jadala ne amma an canza ta yanzu wannan nuna din an canza ta za koma kawai ba nuna shi ya ke zuwa madu al-iwaq duk wata madda da zaka ji don ka nemi ma'anar da zaka ta dace da abu maduna adudul disukun saboda ka yi kuni akan harka to nan kuma maduna iya shi ma canja ce kai jadala sai kawai ka ce jadala ka ka canja ne to shi ne yake wato al-musamma kamar yadda ake faɗar sa haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske malai zan jayi sai ce ma ta kona bihi shub'a abinda wato ake ake yin hadaka a kansa kun ji jara'a an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba ka kaban nabi sallallahu alaihi wasallam bi shufa annabi tira da annabi Allah tabbata a gare shi yayi hukunci akan shufa fi kulli malami hukum kun ji duk abinda ba a raba ba yanzu an yi mutuwa ne gidan ya mutu to duk abinda ba a raba ba na kowa ne shine fi kulli malami hukum duk abin da ba a raba ba to na kowa da kowa ne ba wanda zai zo yi layin cewa shi na da shi kadai babu in dai ba a raba ba to shi ba a dace ba eh kaga da wanda yake da kaso ɗaya bisa takwas da mai kaso ɗaya bisa shida da duk gaba ɗaya ba wanda zai zo yi ai na shi karfin iko babu ko da mutum taku ɗaya ne da shi wani yana taku miliyan kawai shi ba a tashi ba sai an raba an bai da ke ku ka gan ba a raba ba matar gida wata kila ni ta kaɗai sai a tafi kowa ba gado ko kuma a namiji misali ko idan shi kaɗai ne gaba ta duka zai iya yiwa amma bai zai zo ya masa iko ba bai zama ba da iko tun da ba a raba ba saboda haka kaduwa za a yi a kula da wannan abin gaba daya ba za dai a kyale wani kuma ya ce tun da ai ba da iko shi bari ya lalata wani abu kuma bai taba a gurin tasarrufi ne da samun amfani aka ce ba wanda ya isa sai dai indika amma wajen lalatawa to kun ji ta kuma ku hana yawwa wani ba zai ce ai kaza kaza sai an hana sai ce bai da ba ka ajin hududu kuɗi da zarar an yi iyaka an zuwa rarraba ce to daga nan zuwa can taku goma na kai sai annabi ya ce wa suri bace suru aka rarraba hanyoyi wala jufa jufa ta kare kuma ana zuwa da an raba hanya jufa ta kare kowa ya shiga jin kansa yake to anan ne yake shari'a shari'a ce za ku za ta ku ta magance wata matsala saboda yanzu kaga an raba mun bayawa ta ko wani kawai gida ne na gadi gida ɗaya ɗaki ɗaya ɗaya ne zo ne ko muku da wani daga can waje da ce ya ce ya zo ya ko ba ka bane to shari'a da yake shari'a ce sai ta baka ta ba wannan matsalar ba domin ta san hakan za ka iya bayuwa to sai ce fa man kana lahu shariqun fi ardi duk wanda ya kasance yana da wani abokin tarayya a gona ko wani fili au ha'idin ko gona inda aka kewaye kango mu ce kan gomuwari dan ya fita au darin ko gida kun ga mun ce gona ko fili nan kuma ha'idin kango inda ba a gaba ba au darin ko gida kinan ne wala hu zalika da makamancin haka mota kaza kaza kaza da abin da duba za ta shiga can baya wala yaji'u bi zai biyar ba kun ji maganin ku hatta ya arida ala shariki hatta ya gaya wa abokin tarayyarsa wannan inda suke da haɗaka ke za mu zo inda suke arabi nan inda suke haɗa da ba da ita wannan shari'a ba ma da ita ne ko mutum ke kan shari'a ba ke kai gobi ne kuma za ka shari'a nan za mu zo maganar wanda kuma ga ɗakin sa tan lada shi kaɗai ga lada kai kaɗai ya zo ciyarwa wannan muna magana akan gobi dama kowa hankalin da zai bayi a nan cewa bai kamata ba fa in ba a gaba da al'arzi alaihi in ku siyar kafin ya gaya wa dan uwansa na haɗaka fa huwa auladil mabiya shi ya fitar da da ya ko an siyar siliki ya dai ko waye siyar siliki ne ba alkali ne ce ka je banza haka za su gaya ma na so a ce je da ziyara da saboda akwai abubuwan da nake so mun zo gaba da tambayar ka tunda shi tsohon alkali ne ya bayar da haka yana da abubuwa experience sosai to so da aka ce yace fa huwa auladil mabiya shi ya fi cancanta da asiyarwa an jabir bin abdullahi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu naklu lahu naklu duk wanda ya kasance yana da dabilai ko dabino aw azun ko gona wala yadi'u hakare yadiyar hatta ya arida ala shariki hatta ya fujirawa abokin tarayyarsa wani hadisi rabi'i kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to ga gurin da nake gaya mu shi kuma yanzu ba zancen haɗaka kowa da na zo ta kila makwabtaka ce kawai ta haɗa amma kawai in ya tashi zai biyar ba sani ba to bari ku ji da annabi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسأبه مقبتي ko abokin tarayya kai shi ya fi cancanta ya bashi kini dole shi ma har yanzu ba an kuɓar da gaskiya a haƙƙo mai sakamin shi ya fi cancanta ya bashi kini yanzu da aka zo ka tafi katanga a shari'ar musulunci ba makocinka bai zai ce kai da kake makocinka zai yi ba kai saka ce bai zai dingira a katangar ka ba wanda za ku ga abubuwan za ka hana aiki sai mutum ya ce ba kai zaba ai katanga ta wuce duk da kai ma inda yi gwangwara kai za ka saboda fitina amma ba a shari'a inda za ka yi jingina to ya halatta mun biya da ku shekarun baya a bulugul marami ibn hajar ya ga hadisi da annabi alaihi salatu wasallam ya ce kar da ku ya hana dan uwansa jingira azararsa a cikin kadargarsa annabi ya hana saboda haka na tabi'i shine jingiransa shine azaran nan da za ka magabata iyayen mu da dafa to haka ce za ka mutum katanga ta gurade wanda ya zumburawa ne wanda azara ta ce cikin wannan katanga ta kuma bai damu ba amma yanzu saboda mutum junu sai dai a kiyaye to ma kana kaga duk yadda ya kasance a kifa ta bil jiwa idan kana bainahuma haqqu mushtarak to kaga anan to kafin mu wuce shine idan mu je akai hadisi ba kada a kifa ta bil jiwa wato yusufa da makwabtaka idan kana bainahuma haqqu mushtarak idan ya zo akwai haƙƙin makwabtaka kuna da shuba kuna da haɗaka tare da wani sannan kuma a jikin gidansa kuke wajen gida lafiya ce ga gida guda ɗaya na ka shi shagon da yake kusa da shi kuma na ku ne ku biyu shagon jikin gidan na ku ne ku biyu to idan irin haka ta faru ya za a yi wai za ka da bayanan jarai ne haƙƙun mushtarakun idan ya zanto a tsakanin makwabta guda biyu akwai haƙƙi tarayya min dariƙin na hanya au ma'i ko ruwa to kun ganin ya shiga har wanda ba ma mushtarak kawai makwabtaka ya zanto da wannan gidan da mai binsa kawai da aka yi ya kai kwata guda ɗaya gaba ɗaya ta tafi kun ga yanzu wannan gidan ba shi da alaka da wancan amma yanzu da ya haɗa su ba kwautaka to suna da haƙƙin istiraki akan kwata kun fahimci ni me nake so fara yanzu sun yi tarayya akan me kwata wannan kwata ta haɗa su duk da cewa ba abin da ya haɗa su na gado amma yanzu kwata ta haɗa su to me zai faru sai ce tabbatar shufa da kullum minhu ba kunni daga wannan lokacin haɗaka ta tabbata kan kowa shi wannan na gidan gaba ba zai zo ya ce wallahi to shi kwatan nan yau zai ba mun za kwata misali daga nan an yi da tayi nan kawai na gaba ya zo ya ce shi ba wallahi ba za a ja ba kwata ta nan bayan kwata ba lafiyar da lauda sai ya zo ya rubuta ta kawai in ya so kai ka sai da za ka yi bai gaba domin ana da haƙƙin istiraki yanzu akan kwata tsakanin mu da ku bai isa ba domin kaga ai kwata ba ta ci abin da an mutu ba ana raba gado ne ta ko ana raba kwata a waje wani a zuwa ce wannan kwatan ba kwata ba ci ai babu to zai ce likulli minu ma bala yadi wa adu ma hatta yasta'dina jarahu ɗayan ba zai biyar ba har sai ya sanar da makocinsa in wani abu ya haɗa wa in ba a min gairi izinihi in ko biyar ba da izinin sa ba kana auladi mabiyar to shi ya fita san da biya to tambaya sai ka ajiye mutum dan haya a gidansa yana can misali can ga wasu ka sa shi haya gidanka ne kawai yanzu da na ga alin sai yana bukata kawai da jero ba tare da ya sani ba ciniki ya yi gobe ba kawai bai sani ba shi wancan gidana ne sai kawai in jero wa wani shi ɗan hayar da yake ciki bai sani ba to ya san gidan haya ne ba ya sani kan abin da zai je ce masa za a zo a ba shi notis kawai za mu ba shi notis na wata ɗaya ko biyu ko wata shida misali shi za a zo a ce justice yana na ko wata tambaya da su ne masa saboda haka kawai mun ba shi notis sai bayan mun na siyar na ba ba shi notis sai na siyarwa da sai in je ya zo ya aiki wallahi sai ya tafi ciniki bai ba dan me yasa ba za a gaya ba ba ka ji bayanin nawa yawa in ki yayi kome ba me yasa taila ruwa yake ba shi ko to mun ji kai ba za ka ce kaji ya saba ba ko ka yadda ko kana da ja tun da an ba shi notis ciniki ya yi to in ba a ba shi notis ba fa kaji abdullahi ba ta wata uku yace ba a kyauta masa ba itimin sirikin da ya yi ko amma ba a kyauta masa ba ko ji maganganun nan wace ce kuka zaba a ciki sauran wajen tun daga ga maganganu uku ta ƙarshe ba a kyauta masa ba siriki ya yi amma ba a kyauta masa na a warware ciniki zai tafi ciniki kai ka ƙara da hudu cewa zai tafi ciniki akwai wata ai fikihun wato fikihun abdulaziz ya fita ya fito saboda haka dan haya ba ka da ikon ka cewa zan je da gidana ba kai ba kyauta mar ba kamata ai ma talla ko za ka iya amma idan ba ya kafa bakin iyayi shi za ka zo da tambaya wanzu a a kotu ta wato final court akwai wani abu amma shari'a ba ka da haƙƙi gidanka ne a gidanka bane ina buƙatar kuɗi na siyar kawai zai gabata ya yi ba talla kawai wannan shi ne magana amma mutum ba zai zo yanzu yana haya a gida an zai da gida ya hawa ya ji niki wallahi sai cinikin ya dace ai shi ba a gaya mara ba kaza kaza kaza da wani dalili a kan wani dalili kawai dai kamata ya yi a gaya ma wata gidan kana da bukata ka yi iyaka cewa kai kana so dan da lokaci kaza in ya kasa ka ba wani in ba ka kasa dan da lokaci kaza gaskiya bukata nake da ita a saboda kyautatawa ba ka ji abin da ba a kyauta masa ba kawai eh ba a kyauta masa ba amma ciniki ya yi idan karye irin wannan abubuwan mutum ba zai zo ya ma san ido ya ma barazana ba akan abinka don wani zai ma barazana to ai kaza to shi kotu ma zai to ya tafi kotun ma ba hakkin ka wani ba naka wani wani alƙalin ya ma zai ce wannan wani irin kake kai kai ba naka ba komai ba kamata ya dai a a sanar da kai to wata iya shi kuma abin da ya za ki gaya ma ya san cewa kudin hayan ma ta taɓa za ku yi ko ba ka wani ba iya biya kake ba sai ka installment ne kake biya ka biya ka wata kila shi ya san dalilin amma dai sai an ba shi notice shi ka abin ya tashi shi kenan wata gida ka rika dama bai jirgin ka ce to amma ba zan ziyar ba amma da ɗan haya sai ba komai ka ziyar mun zan ba shi notice an gaba da shi shi kenan to kaga to shi ne yake wa Jabir bin Abdullahi kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bi jum'ati jari shi makwabci shi ya fi cancanta da haɗakar ɗan uwansa yunta zaru wannan ce ko ya ce yunta zaru biya wa in kana ga'iba za a saurare shi in baya a jira shi daga lokacin da baya nan sai a jira shi an gane ko shi abokin tarayya idan kana da ko ba wahidu amma da sharadi idan hanyar tsaye ba ba ɗaya duk an raba gidan nan amma ta wannan hanyar tsaron kowa yake shiga kai yanzu da kake cikin gidan ba za ka zo kafiyar ba sai ka jira wani domin ka ga yanzu kowa an ba shi bangaren a cikin gida amma hanya ta haɗa domin wani ba zai zo wani daban ba zai zo shiga masa gida ba ko ba haka bane abin da wasu ke yi kenan kawai da an raba gadon ɗaki ɗaki sai dai ku ji labarin kawai su je wa da wata wuri a jira duk kun rusa sirkin da yanar da ba za ku rige amma ba idan wato kofa kowa daban kofa kowa daban kai makoci ne to a nan kana da haƙƙi kafin ma duk da haka kana da haƙƙi ya bara gaya ba abin ya gaya na nesa kun fahimta da kyau ko? yawwa amma ba ɗan haya ba suna lalatawa makoci daban ɗan haya daban makoci yana da girman haƙƙi a kansa kin ya gada zai iya zuwa ta kitin domin annabi ya ce kuna da shuba tare ko ga da babban da yayi makoci daban ɗan haya daban yawwa na ka idan suna da wani mutum a wuri na shi yana haya a jan a jan ya kuma da makoci na shi bayan bayan ya faɗa mishi bayan ya faɗa wasu da abin nan saboda haya yi
shi da abin da muke faɗa idan ba a gaya maka ba a kyauta ba amma aka ce ba jirgi ya yi eh ya kamata a gaya ba shi ne yanzu bayanin da nake yi nake cewa idan idan wata kila shi ne wanda ya sa ta haya wata kila ya san halinta
wannan gwamnati ta ne wani ɗan haya wani ɓangaren ne na to zai ce da gidansa na haya a ba na da wannan gidan su makoci ne shi makoci ne gidan kansu ne siyar eh
shi ne ba shi kuma ba sai ya a wannan kage da yake zai duba eh yanayi zai duba da wahala ya ce ba wanda ya zo yana haya a kusa da kai sai dai wani kila gidan da zaka je rabi kai naka ba kuma kana tunanin ko ya taɓa yi ma zancen cewa yana so ya yi gida amma kuɗin da bai kai ba sai kai ba wannan tallan amma wata gidan ma ka ce rabi ya ba ku gaya maka kace wallahi da daga halin da kake ciki amma dai ko dan taki kawai taki kawai ai ka iya gaya mata to kan ku saboda kaka zo ga kwana biyu ba na nan ina son sai da kira na zan tafi sai dai ka gano mutum ne mu mai makida wannan bai zama dole a gaya ba amma na fahimci zancen cewa duk da haya yake za a gaya ba saboda haƙƙin tashin kawai za a gaya ba dan bare so kawai yaje da garin ka ba a masallaci ba sai wa annabi alaihi salatu wasallam ya ga mutum kwana biyu uku baya ne a tambaye yana ina ballan da namu mutun ka inda za ka sai da gidan baka gaya ba ba ki ya yi amma baka kyauta ba domin hajjin makautaka baka sauke shi duka ba shine kawai an fahimta da kyau wannan ana maganar shari'a ne amma kyautatawa ai ya kamata ka faɗa da wannan shi ne to sai ne وعن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بسببه mabarci ya fitar da ta yi jingine jinginan da da jingina wa da kusa da shi in ana zama lafiya ne to sai alwakala kun ji ko kun ji yanzu mun yi halaka sai kuma wakala shi kuma wakilci shi ne ba wani yake wakilci shi kuma wakilcin nan ba komai ne za ka iya da kai wani Allah ne wani dukiyar da tirji kawai za ka riga kawo wa sai na tsira da ba misali to ka ga zai ne komai to ni za ka ra'a da domin zai tafi akwai wani domin akwai yayan garu da abaka masu bayyana mamaki a wajen da rubutu na kura ko mukullin sosiyoyin ma kawai da abubuwa ake dauka kaga akwai masu da rubutu wani kwana ne yana da tsari kwana in ka gaya yawanci da ranar da hawa ko to bari mu tarihuwa ma'anar da alwakala ke faɗi wawu wakala gwada yi wa wawu fataha ba wakar da kusan a wani wurin kuma na yin kasara a wata yadda alwikala biya halatta alwakala a wani wikala التقويم شيء وتفول شيء فول الأمر والحزب لكي أيوة تباول كفي كي أيوة الأمر وجد تقول ذلك في وقلت فلانا ناوت الثواني إذا استحببته إذا كمان فلان أبو ووكلت الأمر إليه لا يمكن الأمر سوى غيره na daka wa girki da yau idza bawwatahu ilayhi la tajila wa alama kun je da take ku wajiya da shari'i ajra abu da imakar da ke shakki gaira ko makama nafi shine mutum ya turawa wani da mas'uliyar da responsibility din da ya turawa shari'i jira da wannan mutlakan kai tsaye ce kawai kai za ka kula da kamfani kaza ba da kowa da har illa man da Allah an ku kai da ko ke nan da shekara biyu kai za ka kula da kuɗi kaga ya iya ka kun gane to shi za da yazo malam sai shi da zuwa wannan littafin nasa a manhajin salihin sai wani bayani ne ba da sha'awa akan da yawan wani da yazo sai yake cewa shi abin da ya shafi wa kaya sai yake iri iri sai akwai daban-daban akwai da ta shafi waje waje shi aka abu da ya shafa cikin Allah misali ga gudun da yake mana cewa ne annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana wajen da abubuwa bi hawadi ne da hasa baya da gaban wannan wannan an da kuma ra'ayi da yake a cikin al'amuran sanin yake wa hawadi da muslimin al-muta'alliqa bihi da al'amuran musulmi wanda shi ya shafa a matsayin da jagora kun ji sannan da yake wato bari a aqlul jadid min al-tarfayn ya alaka tarkun fi jami'i ajiya allati tatluwa tiyaru biya yace ya alaka da abin da ya alaka za a ga maslaha wajen wakilci babu yin da yace min hukumin Allah akwai abin da haƙƙin Allah ne kuma ke kawai da wani haƙƙin ba naka bane na Allah ne naka ce wakilci wani kuma yi ba ga misali sai kana da rubutu da shi sai ne ka tafi yin zaka kamar da ban zaka yace na san aida ba to to duk da tunani in ba kawo ya ka wuce to zai wannan kamar da karaban zaka ayati Allah amma ka yi ka wani raba eh an gane ko yawa kuma wannan karatu ne mujiri ba da yaso wani ya kamata a yi sannan sai ce wa min hukuki adami haka nan kuma haƙoƙin dan adam ba sai yake ga al'aquli kamar ɗaurin aure ai kai ne asali za ka je ka kuma aurenka amma sai ka wakil da wani ni wakilin wani na zo ina ne ba wata aure ba haka ake cewa ba to kaga haƙƙin ka ne ba ka ba auren ke shi za ka ce ni wakilin wani sai a gyara a ce wakili haka ake yi ko yawwa to kaga to sai yake kuma bara ku ma da ta tsoro wannan ya bada ne al-umur abin da wakilci baya shiga na al'amura wanda yayi wanda yadda Allah ko da bace akwai wanda kuma wakilci baya shiga wanda da Allah ko bi badani ne khassa wanda ya ya ke ba jikin mutum ne wanda sai ta yi da jikin da Allah zai rasa to wannan ba a karba sai yake bi kamar salati kamar sallah wani baya ba wani wata harafi da tsari ka ce ko bari su ga wanda ne tun da kai da kike ke yi na yi ko dai sai yi ne ma ko bai da lafiya wal alifi da rantsuwa ka ce na rantse maka da Allah shi ba zai rantse ba kai ne za ka yi wa rantsuwa sai a ce wannan ko kan ba da shi gaskiya eh bare kuwa an gane ko wal kasali bayan zawjat da rabon kwana kai za ka yi da wani rabon kwana a gida ka ce yau ba ba zai iya zuwa gidan ba amma mako aboki na wanda zai zo kai dai ji a gani yi da ada dole ba ta ran mutum an gane ku wani auri ya da maka mutum haka saboda haka a wayannan la ta jinsi ba ba da fiha kun ji baya halatta a yi wakilci a nan sannan zai ce wala ya da sarrafin wakili ne kai ma ko bi da ku fi dukkan hawarwar kada wani ya yi zarfi a kan abin da baba ya dama ba duk abin da baba ka dawo kake da sauki sannan kuma wajibu sauki ne bijo ne a wani ya halatta ka za mutum wani ke gari ya kuma in yi ce kyauta zai ba biyu biyu amma ya halatta ba ya ce sai an biya yi to amma ga wata magana sai ce kawo wa ka ta'irin umana sai dai kawai kini kamar sauran abin da sai mutane ne ka kai zai jaba kunni ka san wa za ka sa wakili domin la zama da alayhi duk wanda ka sa wakili in abu da ka sa wakili jaba kuna ji na idan ya mata ba zai iya ka ba ba kowa ke sawa ba kenan sai ke illa bi ta'addi aw tabri sai dai ta'addin ne ko sakaki mutum ne ka wajen ake guri baya fili ne shi ma baya zuwa zai bayan shekara ya shi ga jira wanda ka tafi ka tafi ne sai an bai da jago yau ba saboda haka wannan shi ne abin da ya zo da shi to kun ga yanzu lokacin da zo mu fito da ita ga shi mun fito da ita wallahi wa'ala to bari mu je zuwa karan mashru'iyatuha shar'antuwar wakilci وهي مشروعة بالكتاب والسنة. wato a ya samu goyon bayan shari'a a Qur'ani da hadisi shi wani wani ma'ai umma da haɗuwar malamai shi sa shi malam sai yi da yazo a cikin manhajin tarihi yake cewa ya halatta bin nafsi wal ijma da nafsi kaga wannan magana a kitabu wa sunna ce sai ce wal ijma da kuma ijma ne kana da Allah ya ce akan labarin Iza wani su je fiye da kayan wannan samarin wanda suka nabi balade su bi kafin ko galata da galata shi ne na wanda su fi ta abu ya ce a galata da ya ce shi ne ko wanda su fi ta saboda haka haka suka yi shekara ɗari uku da tara to sai ya ce sai ana ba da labarin sai aka ce wa kanani ka ba a sinabu bayan sun gama wani shekara ɗari uku da ta sai Allah ya yarda bi ya sa al-bayt dan su tambayi junan kada ba yi junan sai wanda ga cikin da yake kamar da kwanan mu nawa kalu da jinna yau ba da ba kai sai wani suka ce kai muna tsammanin ne mun yi kwaɗi ɗaya ko kuma awa goma sha ko kada da haka ba ma ku yi kwana ɗaya ba قالوا ربكم اعلم بما لا iska ce sai wata daga ciki kun ga aka zo da gida uku iska ce a ubangiji ku shine mafi sanin kwanaki nawa ku ne kawai abin da ya yi su ne wannan da suke magana da suka ce ba su a hada ku biyo da ke ku hali ga kuɗi su zo da shi iska ce ku aika ɗayan ku da wannan kuɗin na ku alwari shi ne azurfa kuɗi kawai ku aika shi da wannan kudin naku hadiri wannan kudin naku ila al-madina da yake cikin gari ina ba halin yayi al-misala akan me da gurin fa ba su ahadaku sai dai wani ke ko gaba ɗayan delegate ila al-madina da yake gari faliyan dole zai duba ayyuha as-sa'a wanda abin shi ne mafi tsafta kun ga wannan shi yake nuna ba da marin da mutane kirki ne kuma da Allah domin sun san jarin da suka wuri suka wuri kirka ake da mushi da kaza da kaza ana shi ni zai duba lafiyayyen abinci na halal ta hauna da kwaje da shi ne a sada amal sai ce ne wani yadda lakar sannan ya rusa da nisa da ba a hankali domin kar a gani su sun dauka mutane duk suna ولا يشعر أن فيكم أحدا فارتقوا لي والإيمان والذي لكم ولا يشعر أن فيكم بمقدر الذي فليأتكم برزق منه أول من ذا الإجابة فليأتكم برزق منه يذوقوا الأرض منه لو أن كل الأوقات كذلك kuka ba a yi da shi kaga idan ya je inda yin wa take sai biyo abin da yake zai kama shi ne bai ya cikin fili cikin jini wani yadda lallaka ba bai ba hankali wala bi ta'arin na biku ahada dan ka wani ya gane ya gane ane ana jira ne a tsara daga wani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai muna da halala ga dukkan malaja wane mutum annabi alaihi wasallam ya auri maimuna halalan kaga magana ta kare iya mun yi magana muka yi da tattauna a karatun loro kun ga kuki amfanin karatun ke wallahi kana yi shi za a da malaman mu ke yawan ya mana cewa ai mataki mataki ne aka yi za ka tafi kamar yaro ne ka haife shi yau duk zan da kake ba za ka tafi abin ka biyo ganda ka ta tura nan ba ai da wani za ka yi ka ko ba zai yi ba a hankali ga za a ta baki mama ana nan ana nan har yanzu bayan wani lokaci ba da abu da haka ɗin ne kana karɓar sa ne idan yanzu ka ɗauki ɗan firamare ka tuta masa wannan ba zai gane shi ma haka ɗin ne shi za ga abin da wanda ya kware wajen abu da yake ba ka koyar da yara to za ka karatun su daban na masu gudu daban haka mataki mataki in ko ba haka wani za ka ga yaron da yana zuwa islamiyya zai daɗe ba ya koyi da komai domin su ma ba su matsala ne ba wani wani ba su gane ina za a ba abin da kuma yake kwarar da yanzu a islamiyya ke shi za a ga ana kai da kwamfule guri ɗaya shi ne illa kowa gane zai bukatar sa shi wannan abin da ake yi wa yin jari bukatu ku yi da ingantacciya yadda ba za a wahala shi ba kuma ba zai ba zai wahala ba zai wahala ba ba zai wahala ba Allah zai yi wani wahala Allah da yaman yake yi da ubangiji Allah ya saka da mu wahala wahala wai yana so ya mutu ɗalibu ka san kuma haka ne duniya ya yi ɗan ɗan ɗan lokaci shi ke wannan ita ce addu'a ga kada wahala wahala wane ne kage a wahala a wahala akwai wani za ka ga abin da mutum ya wahala wahala da shi kan dan uwansa wai Muhammad ibn Muhammad bin Ali al-Jama'a malamin malamin Zarban malamin Zuhur Zaidi Muhammad ibn Ali al-Jama'a sai da shekara 98 ina wato kisa ba da misala ɗaya da ɗaya tun lokacin da na ji malam da ta jami'in ya kawo da ku ina son su ce ta cewa shekar ta sai da takwas amma ka san yana jan mota wallahi a jin da shekara ta cikin da takwas yana jan mota malam ne a madina sannan kuma wajen yana zaune ana majalisi kawai shi aka yi wato mutane ba kowa da ana can baya nan kuma yana da wani kadai sai aka je yana da ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan kawai ana ta kallon sa yana kamar nuna guji haka a zauna ahlan wa sahlan ba shi ma kawai sai aka je ya ashhadu an la ilaha illallah sai ba da yamma shi ne malamin ke bayanin cewa mala'iku yake ba wa gurin zama amalan ai kaga ba ba cikin da bai ba sai ai lalle yanzu wannan da zaka ce malam ai ka ga rayuwa ne to kuma yana cikin muda da aka ce Allah ya rusa bai ba da irin ba ta mai da wallahi duk abin da ka koya ya ta fanni malamin hunne da ake magana an ce shi yake kwaikwaya malamin da ne wannan muryar da kaji wani biya yi to muryar da yake kwaikwaya asali shi ne da murya to wannan shi to kaga sai ce wa manajiha sannan ya tare da ita halalan amsa ta fito malam ya tare da ita ba tare da jirani wajen da muka biya a yi ya bukari ke lokacin cewa annabi alaihi wa sallam muna bai da ga cewa annabi ya auri da mai muna yana da yake garani kuma alhadi bukari ba su ne cewa annabi ya hana mutum ya aure ko ya nemi aure ko ya aure alhadi yana da yake garani shine dalilin da kuka ji na ina da bai da wannan saboda yawa wasu suna gurin muka yi to shi ne a hausoshin da ya kuwa suka bayar har da wannan hamza cewa wani ba Allah Allah ji nura nura to bayan cewa kaza karwa da mai duk kowa ya bada abin da ta da shi an zo kira ya akwai wannan cewa ɗalibin na da na da maimunan da kan da yake yiwa ya gudu da ta ita lokacin da aka aure ta ba shi ne rani ba an sa ai gafuta wani ya fada abu daban kai kuma da abu ya faru da kanka ce ga abin da ya faru ta za a ɗauka kai ne ya faru da kai mutum ne ya zo yake ai wallahi lokacin ai a shekarar kaza a jami'a kaza ba wanda ya fita da bakin iri kaza cewa ne labari yake bayarwa da ya zo shi ne abin da ya mubi ko kuma ya ba ni ba ne wani ne daga wata ce sai kace wallahi kai ya kai magana ba za mu dauka to to sai ce wa kuntu rasula bainahuma kuji yake ni ne dan aike a tsakanin da lokacin don Allah hamza ba ta kare ba ta kare shi dan aike ne ce ni na ke aika ni annabi ya aika gurin mai nuna ita ma ta kuma aiko da gurin sa zai ya kare ya yi wa wakala rasul sallallahu alaihi wasallam fi ittiba'i biyu annabi ya sa wakilci wajen karɓo baki ko kuma biyan baki ya sa wakilci wai ka bata da hudu da tsaye da haji su wace ne wa za ku iya waye abin da ya taɓa yawa haji da hannunsa annabi ya yi wa mutum biyar na kan na taɓa da sabon muku zuwa nan sai ga jiriya su ma yi duk da annabi ya mutu da hannun da ya yi duk wakilci amma bari ba da wani azami waye annabi ya taba ba haji da hannu zuwa sati ne ba sai mu da hannunsa muti ba zuwa muka yi akwai yawa kuti ba ba amma muna zuwa ne muti yawa wani ba ga duwa kinti cewa a je a je kuma da ne daga cikin da aka je jibiyar ba ya gudu aka je da ko ta gudu aka bi da aka tsara da aka zo aka yi annabi ya ce ta ba ya ne ta ba tunda ta gudu kaga ba shi muke da sallallahu alaihi wasallam fihi wa gairi zalika da wani hada wa jama'a muslimuna ala jawabiha musulmai gaba ɗaya suna ɗakan cewa ya halatta bal alaihi ibadiha bari wannan magana akan cewa mu tafi ne ba an su ma ya sabu ala bihi wa la yu'aqabu ala kayfi ya ana nau'in min ta'awun domin nau'i ne su ce ga kiyaya Allah ya yi da gari da nagarta wa ta'awa shi kan da wajen ne wanda ya rana amma ba duwanda zai ta ko wajen sai ka koma a wuri ka tabbatar da cewa in zai yi rashin da ya za ka ke maka in ka san ba zai yi wuka ne ka kiya don don matsalar da ake samu ne duk wanda ka san ba za ka iya ce maka kare ba ya yi kuma sai ya yi to wallahi ka ka koma a wuri kamata yi wanda ya yi da kai wakilin da ni na aure to yi ta zuwa kana da sunna akan cewa kun zai ka za ka ce wa na zuwa me yasa kai kaza wannan shi ne ka'ida in ana zaune akan wannan za a zauna lafiya saboda yanzu matsalar da ake ta fama da ita ke za ku ba wa mutum aure a zuwa rasa da wa za a ta saurari ya sauko matsala kowa sai ya fi karfin sa kan bice wallahi haka abin da ke faruwa ne kowa sai ya ji ya fi karfin sa shi ya fi karfa masa aure ne ai shi ba a ga lokacin wani lallaba ne eh ne za ka ji wallahi babu shi da wata ta ce sai ya ne kaza kaza to ya kamata a rika mutum wanda ne ke ke idan umma ta ce sai ka je ga shi to umma za a ku umarni amma ba ki zai yi matsala ta taso a yara ni za a yi ba da wanda za ka kalai ne ya ka kuma iyaye mu ba da suna son su ji yara in zai biyo na za su ji ke ban an wada a to an yi wani amma yana jin magana da zai hana ko ba zai yi ba ka san cewa irin wanda zai zo ya yi ke tafi gidan kwace ba kai ta ba kuma ta zauna kai kai kai ka ji zama mu yara ne da za ka bai to kana da kuma gaba ɗaya ce idan ka samu wannan abin mu za ka mayar yara wallahi da kai gaba in kana da matsala zo ka gaya wani in ka bala a magani ga mai haka yi kamar Allah ya yarda da mu to sai ya annahu إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه كنتي ثم أقول لك إن يجيك يرك أيوك الزكاة وأنا أقول لك هذا هو فيحسب ويجي يقول لك كيدي kuma ga da wani gada in ba ko baka da wani gada wani in ba ka koyi yadda ake yin an gama wai ragowar su mutum da la'adar da mutum ya ki tura ba la ilaha illallah ya za a ji ya albarka da Allah sai a duk ruwan da cikin wannan gadar sun cije ka iya su jawa da yi samun ji a wannan bara da yi da gangan to ka ruwa da yi ba to ba ya da su ila tauki da gari yana buƙatar wakilta waninsa ya wakilta waninsa sai ce liyakuma bihani ya bata hannu dan ya tsaya da wato shi ya bata da abu ya wakilce ya wakilce da dan ya kula da dama da aka ce arjar kawwa muna ai za ka karo mana da shi ba ta tsaya kamar yan sanda a gida ba ba su dauka da su ne ke ke shi sa ce ka lokacin da kai da wannan ku to za ka iya kula da wanda ba ai kaga ba ba za a ce wancan cewa waye ya tsaya ba aka ce wani ya rabe ya tsaya ba alƙali ya ce waye ya tsaya mai ce na tsaya yake yi ɗauri ga zai tare duk miliyan ga zai na zauna na zauna ba biki ya ɗauko ba irin wannan tsayuwar ba ba ita ba tab ɗaya ana nufin kula da al'amuran da kai an fahimta da kyau yawwa to sai ce liyakuma biya liya baka da alu dan ya zo zai kula da al'amuran da abubuwansa shi ne wato tsayawa ma ya zuzu bihi wakala me ya halatta ai wakala a ciki menene ya halatta sai ce wa kullu ma jawo zalil insan ma ja zalil insani ta tsarku bihi idan idan abin da ya halatta mutum ya wato ta tsarkun da kansa duk abin da ya halatta kai ke ta tsarkun da kanka to sai ma ne ji da da lahu an yi wakila fi kai ka ji bomla ya halatta ka sa ai ba wakil an fahimta da yau yawa eh an yi wakila bi ai ma wakilci aw ya tawakkal wato ko ya jingina wani ya sa wani ya kula da shi alwajilu aminu to ga gaba ta ƙarshe shi ba wakilin da duk wanda ka sa wakilci to abu ta ce wal wakilu aminu fi ma yaqbidu wa fi ma yasrifuhu shi wakili amintacce ne cikin abin da zai karɓo ba duk wanda ka san yana kwanci ne kaka tura shi karɓo kuɗinka haka ne idan ka tura shi ya karɓo ya ma illa kai ka biyu ba a so ka tura wanda kake da zuciyarka take raurawa a kan kamata ya ka tura wanda idan ya je kawo saƙon idan ka gaba daidai ba za ka yi tambaya daga gurin da aka kai wai ce jam to haka ya kamata kamata ya ce da zarar ka gaba daidai ba ba shi za ka tsammani ba cewa wannan da su zuro da sako na kwanuwa suke idan ku shi za a fara duba to da matsala gaskiya sai matsala to shi ne ma ya kubi zo shi abin da zai karɓo wa bi ma ya tsiribu da abin da zai tattarrufi a kansa sai ka zo ka ba mutum aikin kula da gidanka ko shagon ka a kasuwa to kaga ya zama amintacce tun da kai da ka bashi dukiyar ka irin wannan an fahimta da kyau ko wala ya zama illa bi ta'ati ba zai biya ba har sai idan ya wuce gona da yi a ta'ati shi ne mujawabati haddi har sai ya wuce gona da yi an fahimta da kyau ko sai ce bi kauli sallallahu alaihi wasallam duma annabi alaihi salatu wasallam ya ce la zamana ala mu'tamar ba ramuwa ba biyan asara ga wanda aka amincewa ba za ka zo ka ce wallahi sai kariya ne daga tura ce karɓo ma a hanya ce bai ko ya zige ko aka ɗauki matuƙar ba a kasance ba da aji abu da kai to ba zai biya ba don na da saboda ka wanki ta za mu shiga ko zaura minti biyu lokacin da ba ya yi ba za mu tsaya da in da kitabul aiman wani so a ranar ma na na haka ba jira wani kawai dai abin da ake cewa kaga ai abin da ake kallo banda lalacewar yanayin mutanen zamani ni ba na cewa zamani zamani bai lalace ba mutanen da domin Allah shi ne zamani lalacewar mu ba dan haka ba ai babban uwa magajin uwa ne idan babban uwa ya zo yana mazauni yana raye to kamata a ce yana iya ta tarbi da gobe kaga da an ji matsala ta taso ta gida ai gurin da za ko ba haka bane yawa saboda haka wannan abu ake kallo kuma mafi yawanci mutane ma wanda suka san me suke ai ka ga ba da wata kudin da ya raina a matsayin ku ne ku za a kalla a bashi a ko ba haka bane ko za a zo a zuga an ga dan zuwa ne ya ba ku ne wallahi ai na kuma tunci ne ma yanzu ku mutumin kirki kaza shi kenan shi ne sani ko ku yake gaba bai sani ba da an ji a kan gidan alhaji wani to wannan fa babban riga ta da ne shi ka ba ku da abin da nake faɗa ba cewa idan mahaifin ke yau to ya gama ko bai ban wani da ya bara ku kai irin da ya sabon ba shi kai ya ce domin da an ce kai gidan wani da duka da ce ta wani jinki Allah ya rika ka albarkacin da yake ci mango ne na na haka kare da gida na wani sha Allah ai mutum zai je da gidan da zaka ce yawa na haka duk suri ne zai gaya a haka ne idan kuma kana so cewa kada gudu ne yi ba kowa zai ce yana so to wanda ya fi kusanci da shi ko kuma wanda ya fi bukata shi ne ma na farko wanda ya fi bukata sannan wanda ya fi kusanci in za ka gane wanda ya fi bukata shi ya fi gabata ta kiyama ka fahimta domin wani za ka wai da bukata amma don ya raba wannan da shi ba ko ba haka bane sai ya biya yawwa to shi za wanda ya fi bukata wannan tambaya ce ne wallahu a'lam Allah ya yarda da mu saboda mu fara da Allah ya ba mu lafiya wannan mu kuskure Allah ba da cikin gaskiya ya yi mana Allah ya tuna mu kyawawa da tsohon da wata Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu cikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu cikon gode mana waɗanda suke mana gaskiya da su ina gari Allah ka biya masa bukatu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da suke lafiya Allah ka inganta lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da wannan da aure ka kuwa gaba Allah ka sallama mu muna roƙo Allah da suna yan da kyawawa da ko mutum wanda fita waɗanda suke karatu suka da jarraba Allah ka taimake su waɗanda suke kasuwanci da aiki Allah ka agaza musu اللهم اجعلنا في اولادنا واصلح امتنا ولا تحملنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين